الفصل الفصل الثالث فصل يؤكل المنجيات والمهلكات bayanin abubuwa masu tsiratarwa da abubuwa masu halakarwa a darsul awwal darasi na farko almunjiya abubuwa masu tsiratarwa su'al tambaya ma ma'anar munjiyat menene ma'anar almunjiyat jawab an almunjiyat almunjiyat hiya al-fitar allati tunji sahibaha min an-nar sune tabi'o'i waɗanda suke tsiratar da sa'idinsu daga wuta wa ya ishu ya rayu fi duniya a duniya hayatan bayi batan rayuwa mai daɗi to an tambaya ma yi mulkiyatu wa kabiya su ne ne abubuwan da suke tsilatar da mutum daga wuta kuma su nawa ne jawab an sa al-mulkiyatu ashar asharatu abubuwa masu tsiratarwa su goma ne wanda su ne التوبة توبة والصبر وهقوي والشكر وجوديا والله والخوف صورا الله والرجاء طماني أبو الله والزهد في الدنيا وجهي والدنيا والإخلاص إخلاصي والصدق وغسكيا ومحبة الله ورسوله دا سمع الله دا منزلتا والرضا دا يردن, يردن الله سؤال تنبايا ما هي التوبة؟ نسيت توبة جواب أنت التوبة الأولى هي الرجوع إلى الله تعالى يتشكوما واقع الله مدوكتي بترك الذنوب كلها دبل الذنوبي كبادا كترك الكذب كمنبر كريا والخيانة دهائنشي كوشن أمانة والسرقة دساتة والغيبة ده yi da mutane wasababi da zagi wa hukukin walidaini da saba wa iyaye واحتقار العلماء إلى رين ما لمي وغير ذلك دون هكا سؤال تنبايا ما هي شروط توبة كل شروطا توبة جواب أنت شروط توبة شروطا توبة هي أن يستغفر الله ينيني غافرا الله ويندم على فعل الذنب يندم أكن أيكة الذنوب وأن لا يعود إلى فعله أبدا كما كر يقوم komawa aikata zunubin har abada. Su'an tambaya, ma dalilu tauba, menene dalilin tuba? Jawab ansa dalilu tauba dalilin tuba, kaunuhu ta'ala faɗan Allah madaukaki, wa tubu ilallahi jami'a. Ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku, ayyuhal mu'minuna ya ku mummunai da Allah kun tuflihun وتكيلا كرهوتا وقال صلى الله عليه وسلم إلى أن يمشي الله تثبت أجريشي إلى أن يمشي الله تثبت أجريشي يشي يا أيها الناس يا سيدي توبوا إلى الله كتوبا جوا الله واستغفروا كلني كافرشي فإني أتوب إلى الله ني إنا توبا جوا الله وأستغفره إنا نيمن كافرا في كل يوم a kowace rana mi'ata marra ko ɗari au aksara min mi'ati marra ko fiye da ɗari rawahu ahmad imam ahmad ne ya rawaito su'al tambaya ma huwa sabru menene hakuri asabru hakuri huwa an la tashtaki ila ghairi llahi shine karka kai kuka zuwa wani Allah fi kulli ma asabaka min al-musiba cikin duk abin da ya same ka daga musiba. Kala ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa wa bashir sabiri ka yi wa masu haƙuri bishara allazi ne da sabat hu musibatun su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi ai mu ɗin ma na Allah ne wa inna ilaihi raji'un sannan gare shi muke komawa su'ar tambaya idan kam yankasin sabru hakuri zuwa kashi nawa yake kasuwa jawab an sa yankasin sabru hakuri yana kasuwa idan talatati aqsam zuwa kashi uku as-sabru ala al-bala'i wal musibati hakuri akan bala'i bala'i da musiba Allah tajaz Allah tajza kada karazana wa sabru ala al-ibadati haƙuri akan bauta wa Allah, Allah tattura kar ka yi fashi wa tas'ama kar ka kar ka kofa wa sabu ma'al khalqi hakuri tare da halittu Allah tujzi as-sayyi'ata bil haqq Allah tujzi as-sayyi'ata bis sayyi'a kar ka kar ka yi sakayyar mummuna da mummuna su'ad tambaya ma huwa shukuru menene shukuru godiya jawab an ka shukuru godiya ko an tashkura Allah ta'ala bil a'mali salihati shine ka gode wa Allah da ayyuka kyawawa da aikata ayyuka kyawawa ala ni'amil zahirati wal batinati alayka akan ni'imomi na zahiri da batini daga maka fitar ra'i cikin sauki wa darrai da kuma kunci kala ta'ala Allah madaukake yana cewa sai imaru ala dawud da shukura iyalan annabi dawuda ku yi aiki saboda gode wa Allah wa qalilun min ibadi shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu yawan gode ne su'ad tambaya kudu kullana ba'da fada'il sabr wa shukr ka ambata mana wasu daga cikin fatalolin haƙuri da godiya jawab ansa ubin fada'il sabri daga cikin fatalolin godiya wa shukuri ubin fada'il sabri daga cikin fatalolin haƙuri wa shukuri da godiya ma rawahu suhaibun abinda suhaibu ya rawaito ku gyara masa da komai ma rawahu suhaibun abinda suhaibu ya rawaito a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an rasuli da kasara an rasuli daga mayakin Allah tsira da abin tabbata a gare shi kada ya ce ajaban ji amrin mu'min lamarin mu'mini daban mamaki yake inna amrahu kullahu khairu lamarinsa gaba ɗaya alheri ne wa laysa zaka li'adi wannan babu shi ga kowa illa lil mu'min sai ga mu'min in asabatu sarra idan abun farin ciki sauki ta same shi shakara sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai ya zama to masa alkhairi in asabatu darra idan ta ta same shi sabara sai ya yi haƙuri fa kana sauran da sai ya zama to mishi alkhairi rawahu muslim muslim ne ya rawaito su'al tambaya ma huwa al-khawfu menene tsoro tsoron Allah jawab an sa al-khawfu tsoron Allah huwa an la takhafa ghayra Allah shine karka ji tsoron wani Allah insan wa jinnan wa malaka dan adam ne ko aljani ne ko mala'ika ne لأنهم عباد الله مثلك لأنهم عباد الله misluka saboda su ma bayan Allah ne irinka la yamlikuna naf'an wala darran ba sa ba sa mallakar amfanarwa balle cutarwa wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce kullum yusibana kaga kaga musu ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana ko abin da Allah ya kaddara mana ko abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine ubangijinmu wa lallahi fa tawakkalul mu'minuna mu'minai su dogara akan Allah shi kadai wa qala sallallahu alaihi wasallama ila da amincin Allah ta tabbata gare shi ya ce wa la mujtama'u al'umma ko mutane da za su taru ala an yadurruka bi shay'in akan ku cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in karkata ba Allahu alayka sai da wani abin da Allah ya kaddara maka ko ya rubuta maka rawahu tirmidhi tirmidhi da rawaito su'al tambaya ma huwa raja'u menene tsammani gun Allah jawab anka ar-raja'u tsammani gun Allah Allah tarjuwa min ghairi Allah shay'an karka tsammaci komai a gun wani Allah لأنهم عباد الله مثلك سبب ثم باين الله لإليك قال صلى الله عليه وسلم إلى أمين شفتبت أجريش يجي وعدم كثني أن الأمة الأمة جبائع لو اجتمعت جازات جازات جازات تارو على أن ينفعوك بشيء أكنت أنفانيك دوني أبو لم ينفعوك ba za su yi amfanin ka ba illa bi shay'in qad kataba Allahu laka sai da abinda Allah ya rubuta maka wa ayat tambaya udu kullana dalil al-khawf wal raja'i ma'an fil Qur'an ka ambata mana dalilin tsoron Allah shi kadai da tsammani gun Allah shi kadai gaba daya a cikin Qur'ani jawab ansa na'am so qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ulaika alladhina yad'una waɗannan su ne waɗanda suke roƙon Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman kamun kafa zuwa ubangijinsu ayyuhum aqrabu wannan su ne wannan su ne shi kusanci wa yarjuna rahmatahu suna tsammanin rahmarsa wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika lalle azabar ubangijinka kana mahzura ya kasance abin tsoro ne ko abin gucewa ne su'al tambaya kada a rafna zuhuda zuhudu ne rigaya mun sani daga baya amma ma'anar ikhlas menene ma'anar ikhlasu jawab an sa al ikhlasu ikhlasi an la ta'amala amalan illa billahi kar ka aikata wani aiki sai dan Allah la turidu bihi min al-khalqi jaza'an wa la shukura baka neman sakamako ko godiya a gun halittun Allah wala takhafu lawmatan wala zamman baka tsoron zargi ko kushewa qala ta'ala Allah madaukake yana cewa wa ma umiru ba umarce su ba إلا ليعبدوا الله مخلصين سيدا سبوتا وألا بإخلاف مخلصين له دين سنة كيبا تامشي بأجيني سنة كيبا تامشي ببوتا حنفاء سنة ماسو كركشا دقا بأجين بوتا ويقيموا الصلاة سيد سلة ويؤتوا الزكاة سباد الزكاة وذلك دين القيمة wanda shi ne a cikin mikakke su'al tambaya ma huwa sidqu menene gaskiya lugatan wa shar'an a larabci da kuma a shari'a jawab an sidqu gaskiya lugatan a yaren larabci diddul kadibi shine kishiyan karya wa shar'an a shari'a السير على طريق الجد tafiya kan hanyar hanyar gaskiya duna hazli ba hanyar wasa ba su'al tambaya ila kam yankasu sidq zuwa kashi nawa ne haƙuri yake kasuwa ko gaskiya yake kasuwa ila kam yankasu sidq zuwa kashi nawa ne gaskiya yake kasuwa jawab ansa yankasu sidq gaskiya yana kasuwa idan kismini zuwa kashi biyu a cikin kuma Allah ya gaskiya tare da Allah Allah ta tsama fi ibadati karka kosa cikin bauta mishi wa sidqu ma'al khalqi gaskiya tare da halittun Allah Allah ta hula amanatahum kada ka ci amanarsu su'al tambaya ma hiya mahabba mece ce soyayya ga Allah da ma'aiki jawab ansa al-mahabbatu soyayya iya ita ce an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaika min al'adi wa lidini wa al'akhi Allah da manzansa su kasance su suka fi soyuwa a gare ka fiye da uba da ɗa da ɗan uwa wa zauji da miji wa nasi ajma'ina da mutane gaba ɗaya wa min al-mali fiye da dukiya wal jari fiye da matsayi ko mulki wa min kulli shay fi ma da komai an anas an anas bin malik daga anas bin malik kada yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malikin Allah tsira da an tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum wani ku ba zai yi imani ba hatta akuna ahabba ilayhi sai na kasance mafi soyuwa a gare shi min waladihi fiye da ɗansa wa walidihi da ma'aikinsa wannan fi ajma'i da mutane gaba daya su'al tambaya ما هو الربا منين ربا جواب أنت الربا ربا الربا يرجى أن يطمع أن قلبك zuciyarka ya nutsu bi kulli ma qadarallahu laka da duk abin da Allah ya kaddara maka sihatan wa maradan lafiya ne ko rashin lafiya ginan wa fakra wadata ne ko talauci radiyan bihi kana mai yarda da shi ana cewa kaddara Allah zaka ana cewa kaddara Allah alaika wannan shi ne darasi na farko a fasali na uku waɗannan abubuwa su goma to duk wanda ya sufantu da su to shi ne ya tsira daga wuta su ne suke tsiratar da wanda ya sufantu da su ya aikata su daga wuta sai kuma wasu abubuwa guda goma waɗanda waɗanda idan ka sifantu da su kuma su za su halakar da kai su kai ka wuta kamar yadda waɗannan abubuwa za su tilatar da kai daga wuta waɗannan abubuwa ni bayani akan gaskiya da ikhlasi shi ikhlasi karka yi aiki don wani Allah duk abin da za ka yi kai shi don Allah kuma da wannan aikin ba ka neman sakamako a gun mutane da wannan aikin ba ka bukatar su gode maka kamar yadda kuma da wannan aikin to ba ka tsoron wani ya zarge ka ba ka tsoron kuma wani ya kushe ka wannan shi ne ikhlasi kuma ka ce gaskiya ba yadda muka dauke shi haka kishiyar ƙarya ba a tsairu ala tsaraitin jiddi maka ce aljid wato duk abin da za ka yi shi da gaske yin abu da gaske maka ce alhazuru yin abu da wasa ya kasance kana tafiya ne a kan yin abu da gaske ko manka kawai da gaske ke ba wasa ba shi iri ta shi shi ne ake nufi a fili ko kera shi yasa aka ce yana tafiya zuwa kashi biyu gaskiya tare da Allah shi ne karka kosa cikin bauta masa kenan ka riƙe bautan da gaske saboda mutumin da ya riƙe abu da wasa zai kosa wata ranye wata ran baya to za ka riƙi ibadar da gaske ne saboda haka ba za ka ƙosa ba a ce yau ka yi gobe ba ba sannan kuma gaskiya tare da halittu abin da ya sa muka ce alhalku ba mutane kadai ba har tsuntsaye dabbobi da komai da komai karkaci amanar ka yi musu ka gaya musu gaskiya ka riƙe musu amana karkaci amanar su ya kasance kawai shine kana yin gaskiya tare da su kenan ka cika alkawarin su in za ka faɗa musu gaya musu maganar gaskiya sannan kuma karkashi amanar su wanda shine gaskiya tare da tare da wannan tare da mutane kenan sai kuma shi riba riba din yarda din yana sama da haƙuri shine wani sufi wani ya ce mishi to ai shi shi ya take makamu kabri sai ce a ai take makamu makamu makamu sabri din karnukan kauyen mu ma sun take makamu sabri saboda ya ce suna in suka je suna tsince tsincen su akan boda sun samu kashi su ci sun samu wannan su ci a ranar da ba su samu ba za su yi hakuri dole su kwanta karnukan kawai mu bayan sun tarke makamun sabon yace mu muna magana kan makamun riba ne bambancin su shine shi wanda ya take makamun riba din in musiba ko talauci ko yunwa ko rashin lafiya ya same shi din yarda yake da shi yarda yake da zuciyarsa zai nutsu ne da abu ba wai zai yi haƙuri haƙuri din dole ne ai in ba ka haƙuri ba ya za ka yi shi ya yarda da wannan musiba ko bala'i ko wannan talauci ko wannan rashin ko yunwan ya yarda da shi zuciyarsa kuma a nitse ba za ka ga alamun tashin hankali tare da shi ko abin da ya kama da wannan ba ba za ka samu wannan ba za ka samu wannan ba sannan kuma shi shukuru godiya da ake magana to duk inda kun ji ana magana a shukuru ana magana akan aiki ne ibada ne shi yasa Allah ya ce ijimaru ala daru da shukura shi yasa ake cewa al'amalu sani shukurul amali awwal saboda haka shi dan adam koyaushe yana cikin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ne idan misali kai kai nashin filin salatu duha to kaga Allah ne ya maka ni'ima ya baka taufiki yin nafil filin salatu duha saboda akwai jiyawa ba sa yin sallar duha din to sai ka zo ka yi nafil fili raka'a guda biyu ko hudu kafin azhar to raka'a guda biyu ko hudu kafin azhar din to godiya ne na ni'imar da Allah ya maka na yin salatu duha saboda haka abun haka yake ta tafiya aiki na biyu godiya ne na aiki ni'imar aiki na farko aiki na uku godiya ne na ni'imar aiki na biyu haka zai dinga tafiya shi yasa shedan da ya ga cewa duk wanda ya take makam shukuri ya tsira daga sharrinsa sai sai ya ce yace la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim yace wala tajidu aktharahum shakirin yace ba za ka samu bayinka yawancin su za ka same su ba masu godiya ba saboda in dai ka kana cikin godiyan Allah to ba za ka taɓa rabuwa da ibada ba saboda aiki shine godiya yanzu misali yayin su ba zai ita istighraqul anfas da suke magana da hakan yanzu ka ja numfashi daya ka rayu da wannan numfashi din ba ni'imar Allah ba to ana so akan wannan numfashi kwaya ɗayan ka yi wata ibada da za ta nuna ka gode wa wannan ni'ima to ta yaya za ka rabu da ibada shi yasa Allah ya ce wa qalilun min ibadi shakur masu ibada koyaushe a kan ni'imomin da muka musu da ci kaɗan ne daga cikin saboda in kana so ka kasance mai godiya fa koyaushe shi ne ka kasance cikin ibada koyaushe wannan shi ne ake cewa a shukuru kenan shi kuma alkanfu wa raja'un nan abubuwa guda biyu ne tsoro da raja'u in kana raye an fi so tsoronka tsoron Allah ka fi ya rinjayi tsammanin ka abun Allah. Saboda tsoron Allah ka ya rinjayi tsammanin abun Allah to koyaushe za ka bar ayyukan haram. Za ka bar ayyukan haram. In ni sha giya wuta, in ni sha ca wuta, in ni zina wuta, in ni kariya wuta. Saboda haka tsoron Allah zai taimaka maka wajen barin haramta. Kamar yadda tsammani abun Allah ko shi kuma zai taimaka maka wajen aikata ayyukan ibada da alkhairi to saboda haka shi tsoro din ba a mutum idan ya yi rashin lafiya musamman wanda yake ganin kamar ba zai tashi ba ba a so tsoron Allah ya yi ganani a zuciyarsa saboda zai sa mishi mummunan zato da Allah zai janyo tufu zanni billahi ma'aikaci kuma yana cewa la yamutanna ahadukum yace hatta ya hatuna zanna billahi kar wani ku ya mutu sai yana kyakkyawan zato da Allah tsoron ne akwai wani tsoci sabulin tsoron Allah kawai sai zuci wani abin nan din su sai in ke sai ya mutu shi ne aka gan shi a mafarki aka ce mishi me ubangijin ka ya maka ya ce ubangiji na da muka haɗu da shi cewa ya mini alam ta'alam anni ra'ufun gafurun afuwun baka san da cewa baka ji an ce ni din me tausayi ne me ra'afa ne me afwan baka ji wannan ba za ka ji tsoro na ai haka har wanda zai kai ka mutu to shi yasa ba a so a halin rashin lafiya ko abin da tsoron mutu saboda tsoron zai janyo mummunan zato ga Allah amma a halin rayuwar ka haka ana so so kaufin ka idan jami'ar shari'a shi ne zai nuna na rakabar rakabar rahaba rakabar rahaba ke to su ne waɗannan abubuwa in ka sifantu da su to abubuwa ne waɗanda waɗanda za ka tsira za ka tsira daga shiga wuta kuma da abubuwa da za mu karanta a darasi na biyu abubuwa ne waɗanda za su za su halakar da kai